والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى صدوى وانا نمتي نأصبر yau sha uku ne ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 445 wanda kuma ya dace da 23 ga watan uku hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka na hiya'us sunna da ke nan unguwar fantami nan gidan alhaji ibrahim aliyu mai zare a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a cikin aya ta 49 cikin wannan sura mai albarka suratul kahaf yau za mu tashi kuma insha allahu a cikin dai wannan ayan insha allahu mai allah ya ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wawudi alkitab za a ajiye littafi ranar tashin kiyama na alkitab ana nufin littattafai wawudi alkitab za a kawo littattafai a ajiye su domin alkitabun ismul jinsi ne yana nufin littattafai ina fata an gane ba na nufin littafi kwaya ɗaya ba ai kutubul a'mal littattafan ayyukan bayi wannan alifin da lamun da ya shiga ya zama lil jinsi ina fata an gane babu bukata a ce wudi alkutubu ina fata an gane sai ka ji kira amma ba za ta yi daɗi ba haka ne ko ba haka ba kuma mun gaya muku a farkon sautul kahaf da Allah ce walam ya ji Allahu iwaja wannan iwaj din ya danganci hatta wurin karanta shi zaka ga babu karkata wurin karatun alkur'ani mai girma haruffan shi da lafuzzan shi da kalmomin shi gaba ɗaya babu karkata a cikinsu ina fata an gane shi yasa in aka ce wa wudi alkutubu he zama wani iri ta ce wudi alkitabu sai ga yafi daɗi ina fata an gane alkur'ani kenan Allah ce wa wudi alkitabu za a kawo littattafai a ajiye su ibn kathir Allah mishi rahama yace allazi fihi aljalil wal haqiru a cikin wannan littafin akwai babba da karami na ayyuka wasagir wal kabir duk da ana nan babba da ƙarami walfatilu walƙitimiru ko mai ƙanƙantan abu ko da wannan zaren da ke cikin ainihin dabino ƙwallon dabino idan ka ɓare dabino wannan ƙwallon za ga wani tsago haka a jikin shi akwai wani zare a wani abu kamar igiya sannan kuma kitimir da wannan wani abu mai kaman wanda ke bayan ƙwallon dabino wani abu mai kama da ya za a kama ce kunu ya bushe ko wani abu kamar leda leda shukuran to komai kankanta abu ko da kaman wannan ne yana cikin wannan littafin na abin da ka aikata mai kyau da mara kyau babu abin da littafin nan bai kiyaye ba shine Allah ya ce in aka aje wannan littafin to fatar almujrimina a wannan lokaci za ka ga mujrimai in an ce almujrimun ai allazinar takabul jarima in an ce jarima shine kabira kaman kaba'ira kenan manya-manyan zunubai in an ce mujirimun ana nufin masu manya-manyan zunubai to za ka gansu a wannan ranar mushfikina suna cikin tsoro da firgici da tashin hankali min mafihi saboda abin da ke cikin wannan littafi saboda mai sun san ba su aikata alkhairi ba suna jin tsoron duk abin da ke littafin nan masifa ne da bala'i da inda suka yi zalunci da inda suka yi duk wani sabon Allah babba da karami wa yaquluna za su dinga cewa ya wailatana ya kaitonmu ya hasaranmu kamar mun bani mun lalace tun fa ba a buɗe littafin ba suna ganin an ɗauko kawai sun san akwai matsala ina fata an gane ka san kamar mutum ne misali wanda ya saba tafiye-tafiye a ce yana da kayan laifi a cikin jakan sha airport ina fata an gane bayan kana ganin kamar ka wuce sai jami'an tsaro su kira ka za mu bincike jakan nan kaga ya wailata na kenan tun daga nan ka san ka shiga matsala ina fata an gane lalle an an dictating a kona a cikin jakan nan idan koken ne in menene shikenan kwanan ka ya kare musamman ta asian countries ne hukuncin kisa ne kawai to da sun ga an kawo littattafan nan za su yi ya wailatana mali hadhal kitab wannan wanda irin littafi ne la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha babu wani karamin laifi da babban laifi face wannan littafin ya kiyaye shi a bai bar karami ko babban zunubi ba face a hasaha yana nan a kiyaye a cikin wannan littafi wa wajadu ma amilu hadira za su samu duk abin da suka aikata a halarce shine Allah faɗa cikin Ali Imrana yace yawma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara wa ma'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ويحذركم الله نفسه وإلى الله المسير daga bayan wannan kenan to anan kaga Allah ce duk abin da rai ta aikata kullu nafsin ma amilan min khairin muhdara duk wani abu da ta aikata na alkhairi za ta same shi to sai ce ma amilan min su'in da kuma duk abin da ta aikata na akasin haka shi kuma ba a ce ba muhdara sai aka yi shiru saboda me ina jin kamar ku gane maganan ba Allah ce yau mata jidu kullu nafsin ranar da kowace rai za ta samu ma'amilat abinda ta aikata min khairin na alkhairi muhudaran a halarce shine wajadu ma'amilu hadira din kenan to sai aka ce ma'amilat min su'in da kuma abinda ta aikata na ainihin aikin sabo shi kuma ba a ce ba muhudaran sai aka yi shiru ta ka ce kawai tawaddula annan bayyana bayan amadan ba'ida ina fata an gane to a ka'idar larabci duk abin da zaka iya hararo shi ya halatta a shafe shi ba bukatan sai a maimaita maka ina fata an gane ke sa ibn malik a cikin alfiya ya ce wa hadhu ma yu'rafu ja'izun kama taqulu zaidun ku kadi samana ba da mani inda kuma an gane ko yace wai wa hasfu ma yi urafu shafi abin da an riga an san shi ja'izun ya halatta kamata qul zaidun kamar da zaka ce zaidun ba da mani'in da kuma bayan an tambaye ka waye a wurin nan ce ka ce zaidu ba bukatan ka ce zaidu ne a wurin nan ina fata an gane shine ba da mani'in da kuma in ji ibnu malik Allah mishi rahama to anan da Allah ya ce za su samu duk abin da suka aikata karami ko babban muhudaran shine ya ce la yughadiru sagiratan wala kabiratan littafin bai bar karamin zunubi ko babban zunubi illa a hasafa ce ya kiyaye shi Allah ce wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntan kowa Allah ba zai zalunce ka ba kawai dan yana fushi da kai duk abin da kaga an rubuta kai ka aikata shi shine ma'anan wala yadhlimu rabbuka ahadan yanzu kaga idan ana da kes da kai idan alkalin baya son ka rijistara baya son ka prosecutor baya son ka yana fata an gane me za su rubuto a kanka sai abin da hali za su rubuto karya da gaskiya duka su haɗa baki to amma shi kuma hukuncin Allah ba haka bane ba duk yanda ka ɓata wa Allah duk yanda ka saba mishi kai ko shir'auna Allah ba zai sa a rubuta mishi abin da bai aikata ba ba dai shugaban yan iska ba kenan wanda yake shine Allah to ko shi Allah ba zai ce ku ƙara masa laifi ba iya abin da aikata za a rubuta mishi sannan kuma in kai aikin lada kasantuwar kai wani abu da Allah ya fusata da shi ba zai ce ku goge ladan da yin nan ba ku rage yawan shi kun fahimci wannan abin da kyau shine cikan adalcin ubangiji din wala yadhlimu rabbuka ahadan ubangiji baya zalunci shi yasa ce inna allaha la yadhlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah baya zalunci koda da ƙwayan zarra kuma dan ma adalcin Allah wa in taku hasanatan idan abin da ka aikata na lada ne aiki ne kyakkyawa yudha'ifuha sai Allah ci a ninninka shi shi lada ana baka ne fiye da aikinka shi kuma aikin zunubi za a baka daidai abin da kai kun ga adalci ko domin annabi ya ce idan ka aikata abu guda ɗaya sai a baka lada goma wa man hamma bi hasanatin fa'amilaha sai ce me kataba Allahu lahu indahu asharatan kamila hasanatan kamila sorry to kaga in kai aiki ɗaya sai Allah ce a baka lada goma to gwargwadon kuma ƙarfin niyyanka da ikhlasinka Allah zai ce ku ƙara har zai kai zuwa ɗari bakwai ya ce ma ila za'afin kasira da kuma wani ninki mai yawa wanda ba wanda ya san adadinsa sai Allah ubangiji baya zalunci kasantuwar baya yana fushi da kai ba zai ci a ƙara maka zunubi ba a wata aya kuma ya ce wani da'ul mawazin al-qista liyawmil qiyama fala tudla nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin Allah ce za a zuwa ajiye ma'auni ran tashin kiyama shine mawazin al-qista ma'auni na adalci Allah ce a zo a mala'iku su kawo sikeli a aji ke ce sikeli na adalci a ɗauko zunubi a zuba a ɗauko aikin lada a zuba ba abin da za a rage mutum sai Allah ce wa in ta kuma tsalo habbatin min kardalin a na biya duk abin da ka aikata ko da ƙwayan komayya ne Allah ce za mu zo da ita ya ce wa kafa bina hasibin Allah ce lalle mun isa masu hisabi Allah ya isa mai hukunci sai Allah ya ce mai وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا Ubangiji subhanahu wa ta'ala jiya mun karanta wata aya cikin suratul al'an'am da Allah ce ma na fil kitabi min sha'in wannan ayan tana da mahimmanci domin kaga Allah ya ce umamin dabbatin fil ardi wala ta'irin ya tsiru bi janahahi illa kuma mun amsalu kai ce ma na fil kitabi thumma ila rabbihim yuhsharun to wannan ayan yan qur'aniyun suna kafa hujja da ita wajen ba sa aiki da komai sai ƙur'ani in ka ce don me Allah ce ma na fil kitabi min shay ba abin da muka bari a cikin littafi wai komai na cikin ƙur'ani wayar kuma ƙarya suke ina fata an gane wani imamul albani Allah mishi rahama yake cewa su 'yan ƙur'aniyun idan kana da cikakken hankali ko baka da ilimi za ka iya ƙure su in kana da lafiyayyen tunani to da tunani kawai za ka iya ƙure su shi yasa wani galibi abubuwan da suka saba wa shari'a cikin sauki za ka ƙure su bari ba ku misali shi albani da ke magana allah mishi rahama wani malami aka samu yana da'awan ya san gaibu kaka ilimin gaibu kuma na allah ne ilimin gaibu na waye ne na allah ne sai albani ya nemi za su yi mukabala da shi ina fata an gane da suka zo suka zauna kafin a fara mukabala shine sai imamul albani sai ya ke ce mishi tsakanin suwa zai fara magana kun gane sai shi mutum yake cewa to ni ko kai waye zai fara ya ce a inda ka san gaibu da tun kafin a zo kasa wanda zai fara ba shi ne gaibu ba kan abu ya faru ka sani yace wannan mukabala an gama kawai baka san gaibu ba ina fata an gane to shine dan qur'aniyun za su yi mukabala sai ya fara da auzu billahi minash shaitanir rajim sai ta dakata dakata kawo mai ta a cikin qur'ani ina fata an gane tunda dai ma faradna fil kitabi min shay'in to kawo mai auzu billahi cikin qur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim da wannan lafazin kawo babu ina fata an gane ita shi an bar wani abu a cikin littafi kenan in dai ma faradna fahimtanka kenan to domin ma'ana ma faradna fil kitabi min shay'in ba qur'ani ake magana ba shi wannan littafin hisabi shine ake magana kwata-kwata ayin ba ta da alaƙa da alƙur'ani kun fahimci wannan abin da kyau domin abin da aka bari a ƙur'ani yana da yawa akwai kiran sallah ƙur'ani ne babu amma Allah ya ce a kira sallah kamar da Imam Al-Qurtubi istinbadi wa idza nadaytum ila salati takhadhu huzwan wa la'iba haka idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a amma ya za a kira sallan akwai babu to ire-iren waɗannan abubuwan suka ce ma farratana fil kitabi min shay'in sai sa Allah ce thumma ila rabbihim yuhshawuna maganan tashin kiyama ake littafin ayyukan bayi ba abin da muka manta ba mu rubuta ba duk abin da ka aikata na lada an rubuta maka duk abin da ka aikata na zunubi an rubuta ma farratana fil kitabi min shay'in ma'anan ayin kenan ba ta da alaka da maganar ahkamul ibada Allah ya sa mu dace Allah ce wa idh qulna lil mala'ikati ba su labari ya kai wannan annabi mai daraja lokacin da muka ce da mala'iku usjudu li adam ku yi sujjada ga annabi adam fasajadu mala'iku suka yi sujjada gaba ɗayansu illa iblis sai iblis ne fa bai yi ba kamar ka ce saboda mai Allah ce kana min aljinni dan ya kasance daga cikin aljanu dama shi aljani ne fa fasaka sai ya fasikanci ya fitar da gaiwa Allah da'a shine malam fafasaka an amri rabbihi ya umarnin ubangiji fasikanci yake sujjada to wannan ayar da dangoginta malamai sun yi maganganu da yawa Allah ya bada labarin halittar annabi Adam a wurare da dama cikin alkur'ani mai girma sana tabbata a cikin hadisi ingantacce wanda al'imamu abu dawud ya roto wannan hadisin haka nan imamu ahmad ibn hanbal shi ma ya ruwaito da imamu tirmidhi da wasu daga cikin malaman hadisi imamun albani ya inganta wannan hadisi daga abu musa ash'ari allah kara masa yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo allah ya ce inna allaha khalaqa adama tabbas allah ya halicci annabi adam sai ce min qabdatin qabadat qabadaha min jami'il ardi daga damkan da yayi daga dukkan sassan kasan duniya gaba daya da aka tashi halitta annabi adam duk wani kalan kasa sai da aka ego kowane irin kalan kasa sai da aka ego tun Allah ya san kasan duniya gaba daya kala nawa ne shi ya halicci kasan ya sani sai da ya ego kowane irin kala kowane irin nau'i na kasa sai da aka ego shine Allah halicce shi min qabdatin qabadaha min jami'il ardi to shi ne sai annabi ce fa ja'a banu adam ƴaƴan annabi adam he suka zo duniya ala qadaril ard gwargwadon da ƙasa take sai ce fa ja'a minhum al abyad he ga wani fari wal aswad wani baki wal ahmar wani ja wani wankan tarwada wani dai gashi nan kala kala ina fata an gane amma kala rawu ya ce babu wankan tarwada fa ya ce kawai kunyanka ake ji sunanka baki to za ka ga mutane kala-kala idan ka je aikin hajji nan za ka san duniya akwai kala-kalan mutane haka ne malam musa za ka ga kala-kalan da baka taba gani ba ka ga wani ma ka ci anya wannan ba irin aljanun nan bane masu koma mutane ka ga kala-kalan mutane sannan ka sha tambayoyi marasa kan gado ina fata an gane mutum zai ganka fa musamman kawayawan fararen nan larabawa in ya ganka baki sa'anta musulun muna aikin hajji ka ce ni musulmi ne ina fata an gane wai sai tambaye ka kai musulmi ne muna aikin hajji kuma kami wannan tambaya wata rana mun taso daga muzdalifa muna hanyar mina an bar arfa an kwana muzdalifa ana tafiya sai wani yaro balarabe dan yaman ne assalamu alaikum na ce alaikum salam an tamin wannan kamar burokin ne an tamin aina ya ce an tamin in baka zuna da so ba za a gane ba kamar fijin english ne sai na ce mishi min nigeria daga nigeria ka san me ce mi an ta boko haram wallahi wakannan boko haram ne to to kaga da yake ni ma na san kasansu sai na ce an ta alka'ida ya ce la la la la la to haka suke tambayoyi mala marasa kan gado an gane ko to Allah ya halicci 'yan adam daga dukkanin kamannin ƙasa na duniya shi yasa za ga mutane suna nan kala-kala manzo Allah yake faɗa alaihi salatu wasalam a cikin wannan hadisin ya ce bayan wannan kuma bai na zalik za a ga wani kuma dai gashi nan wani irin kala kawai sai ce wal khabith za a ga wani kuma mara mutunci wannan an ibo shi kila daga irin faƙoɗin nan inda ko ruwa ba ya zama a wurin ya ce wa tsayib ka wani mutumin kirki mai saukin hali ya ce ga wa tsayib ga wani ainihin a wasahal da mai saukin hali wal huzun da mai kaushin hali kaga ko dariya ba kullum a tsumi ba mutunci annabi ya caka sa gansu kala kala wa bayyana zalika yanda dai ƙasa take kaga wani hu mai ainihin ni'ima haka za ga wani mutum mai ni'ima yanda wata ƙasa a bushe dauri wani mutum ma haka yake ga taurin tsiya ga rowa ga ba magana mai daɗi ga ba fara'a ga kaushin zuciya to irin daga wannan wurin aka yabo na shi haka annabi ba da labari ya ce saboda halittar annabi adam ko ina sai da aka yabo sannan aka kwaba kuma aka halicce shi to wajen halittar ne allah sai ba da labarin matakai har guda uku mataki na farko na halittar annabi adam shi da inda allah ke ci an halicce shi min turabin to turab ta kunshi duk kasan duniya gaba daya ke sa allah ke ta min turabin an ebo ne daga ko'ina shine turab to bayan nan Allah kuma sai ya ce mun halicce shi min tin ina fata an gane domin shaɗan ya ce khalaqtahu min narin a khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin at-tin din shine ainihin yumbu ko kuma tabo to wannan taɓon kuma yana nan yana nan zai zo ainihin jima in an kwaba shi sai koma baki shine min hama'in masnun daga nan sai sai koma kuma salsalin kalfakhar shine ya bushe yadda in ka buga zaka ji kamar yana kara kamar da kasko ko randa ko wani abu haka aka gina halitta annabi adam ina fata an gane to da aka gama halittar nashi shedan yana zuwa yana zazzagawa kullum yana dubawa ya rasa wannan kan me za a yi ne shi dan sa ido abun ya dame shi an gane ko an ce sai ya zo kullum ya zaga yana dubawa me ake halitta a nan sannan wani abun al'ajabi game da dan adam abun da ya sa Allah ce walakar karramna bani adam Allah ya halicci annabi adam ne da hannun shi abu uku ne tak Allah ya halitta da hannun shi abu uku ku rike wannan abun ka'ida ce mai kyau duk halittun Allah da suke sama da ƙasa kaf ba abun da Allah halitta da hannun shi sai abu uku an gane ko na farko jannatu adini Allah halicce ta ne da hannun shi da nassin hadisi ya halicci jannatu adinin biyadayya haka yace da hannayena na biyu annabi adam ya ce ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta min al ina fata an gane sannan abu na uku a taura littafin annabi musa Allah da kanshi ya rubuta a taura kafin a sauko da ita wurin annabi Musa wannan da ittifakin malaman sunna suna abu uku da Allah halitta da hannun shi sauran kaf ya halice su ne da kun faikunu kawai innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun kasance kawai sai ya kasance ina fata an gane to shi yasa Allah da ya halicci annabi Adam da hannun shi sai ya ce wa laqad karramna bani adam hakika mun karrama dan adam mun mutunta shi mun daraja shi shi yasa Allah baya so ka wulakanta bawon shi baya so ka wulakanta dan adam kowaye aiki ko da ku ba musulmi bane ba ba ce ka wulakanta shi ba ka mutunta shi ka bashi darajar shi kila wannan kyakkyawar ɗabi'a ma sai sa ya fahimci musulunci ina fata an gane mu a yanzu kokarin ma koran mutane muke a musulunci wanda suke cikin mafin da su ake tsaban masifa irin namu mutum na ciki fa a fidda shi sai ka ce musuluncin nashi ne shi kuma to wannan ba karantarwar manzan Allah bane ba sallallahu alaihi wasallam to wannan gabar malamai suka ce saboda darajar dan adam Allah da kanshi yake a cikin hadisi annabi ke cewa ka kashe akan ka kashe dan adam mumini guda daya gwanda ka rusa dakin Ka'aba kalli matsayin Ka'aba fa da ka kashe mumini guda daya da nassin hadisi annabi ya ce a wurin Allah gwanda ka je ka rusa dakin Ka'aba zunubin wanda ya rusa Ka'aba bai kai wanda ya kashe mutum daya ba yanzu na Allah haka muke ina fata an gane mun dauke Ka'aba ma tafi duk mutanen duniya kam a wurin Allah darajar mumini guda daya fi dakin Ka'aba daraja a wurin Allah subhanahu wataala to mu kiyaye wannan abin da kyau duk yadda dan adam zai bata maka rai kar ka yi tunanin kashe shi yanzu an maida ran dan adam ba komai ba yan ta'adda na yi yan siyasa na yi yan kidnapping na yi barayi na yi bokaye na yi a kashe ka ko da tsafi ko kuma gadan-gadan a je gida a yanka mutum sai ka ce dabbobi to da ka kashe ran mutum guda ɗaya kuma ko da a ce shawara fa aka yi da kai hukuncin ka kama wanda ya kashe ni ina fata an gane kar ka ce ai ba ni na je na harbe shi ba ko ba ni na yanka shi ba as long as ka san za a yi ko ba kai saving din shi ba kai ma kana da hannu a ciki sayyidina umar ya ce idan mutanen sana'a gaba ɗaya za su taru su kashe mutum ɗaya duk sai na kashe su babban birnin yamin kenan fa ya ce da za su taru su kashe mutum ɗaya in sun yi shawara kowa da sanin shi aka kashe wannan ya ce gaba ɗaya sai na sa an kashe su saboda darajar mumini guda ɗaya wannan fa shine musulunci musuluncin ba addinin kisan kai bane ba to bayan nan annabi ya faɗa kuma cikin hadisi game da annabi adam ya ce an halicci annabi adam shi ma hadisi na ingantacce hadisi imam muslim ya ce lamma sawwarallahu adama fil jannati lokacin da allah gama suranta halitta annabi adam a cikin aljanna tarakahu ma sha allahu an ya turkahu Allah ya bar shi na wani tsawon lokaci an gama halittan komai an gama amma ba a hura mishi rai ba Allah haka ya bar shi na wani lokaci annabi ya ce fa ja'ala iblisu yatifu bihi yanzur ma huwa kullun shaydan yazo ya ta zagawa ya ta kallo wannan ka menene falamma ra'ahu ajwaf a lokacin da aka gama halittan ya ga dai gashi na wani abu ne wannan an buga haka yana ƙara ina fata a kama wani randa ko wani abu tun ba a busa mishi rai ba lokaci shaidan sai ya ce annahu khuliqa khalqan la yatamalak yace Allah halicce wani halittar da wannan zai yi saukin juyawa abin da ya faɗa cin lokacin kenan yace ba zai iya mallakan zuciyar shi ba ba zai iya zama self control ba ina fata an gane zai zamo sha'awa za ta ja shi aikin sabo zai ja shi abubuwa ba zai iya mallakan zuciyar shi ba shaidan ya faɗi wannan abin sana na biya faɗa kuma cikin hadisi yake cewa khalaqallahu adama wa tulahu sittuna zira'an ko tuluhu sittuna zira'an an halarci annabi adam tsayin shi zira'i sittin kun san zira'i shine daga nan zuwa nan nan ɗin mutum daga mirfak zuwa ƙarshe ne zira'i guda ɗaya sau sittin yanzu tsayin mutum zira'i nawa ne baya wuce shida galibi ina fata an gane to an halicci annabi adam wannan shidan kamar da shi sau goma an gane ko annabi ya ce haka dan adam ya dinga raguwa ya dinga raguwa ya dinga raguwa har zuwa yau har tashin duniya kuma za a yi ta raguwa ina fata an fahimta ke sa malamai masu isra'iliya suke ba da labari wai lokacin da aka fara halittar ƙananan mutane irinmu to akwai irin waɗannan mutane masu zira'i sittin ko makamancin haka wani ga wani ɗan wada sai ya ɗauke shi ya yi haka me wannan kuma suna kawo wannan irin waɗannan kisoshin walakin lasi ina fata an gane to annabi ya faɗa alaihi salatu salam ya ba da labarin halitta annabi adam to bari mu koma alkur'ani mai girma duk ƙarƙashin wannan ayan da Allah ce wa idh qulna lil mala'ikati tisjudu li adam a lokacin da muka ce da mala'iku ku yi wa annabi adam sujjada fasajadu illa iblis suka yi sujjada gaba ɗaya su sai iblis to a cikin wata sura daban musamman suratul baqara Allah sai ya ce illa iblis tas illa iblis tastakbara ko wa kana min al-kafirin iblis sai girman kai istakbara yayi girman kai yace shi san ba zai yi ba wa kana min al-kafirin sakamakon wanne ya kasance daga cikin kafirai a wata aya kuma daban Allah ya ce wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati tisjudu li adam fasajadu illa iblisa lam yakun min as-sajidina suratul araf mala'iku duka suka zartar da umarnin Allah suka yi sujjada iblis ya ce shi ba zai yi ba sannan a wani karo kuma daban Allah ya tambayi shi iblis Allah ce wadda qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun a lokacin da na gaya mala'iku zan halicci wani mutum fa daga yumbu sai ce fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faƙa'u lahu sajidin idan na gama halittar shi na busa masa rai to ku je ku masa sujjada sai Allah ce fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'una illa iblis aba an yakuna ma'a sajidin suratul hijr kenan kowa ya je ya sujjada amma banda iblis shi kan yace ba zai yi ba to da aka yi ta wannan dagan da shi Allah sai ya tambaye shi yace ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me yasa ka kike wa abin da na halitta sujjada kuma bi yadayya da hannayena astakbarta kai girman kai ne am kun ko am kunta min alalin ko kuma dai ka kasance daga cikin masu dagawa wannan kenan kar wani ce an zo kama malam ne ba ogano ba farka da zuwa ya welcome sir okay not, not a problem inshallah an gane ko to a ƙarƙashin wannan Allah ya tambaye shi me yasa ba za ka yi sujjadan ba don wannan ita ce abin tambaya ya duk sauran mala'iku sun amsa kai ba za ka amsa ba sai ba da hujjojin shi na rashin hankali daga ciki ya ce wa Allah ana khairun minhu ni na fi shi alkhairi khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni ka halicen daga wuta shi kuma daga yumbu wa wannan shine hujjan shi to da ƙasa da wuta wanne ta fi alheri dan Allah ana noma a wuta ne ana tona rijiya a wuta ko bohol ana tona man fetur a cikin wuta ana fito da zinare da gold da diamond a cikin ƙasa a duk alkhairi a ƙasa yake amma da yake shi mahaukaci ne wai na gaya wa Allah abin da ya fi alkhairi ya ce wa ana khairu minu khalakta ne min nari wa khalakta min tsin ya nuna wawancin sa tun daga nan abu na farko kenan a wani gu kuma ya sake gaya wa allah cewan shi ba zai yi ba saboda da ya fi iblis ya fi annabi adam matsayi to da aka gama wannan tattaunawa sai allah ce da shi fakhruj innaka min as-sagirin ka fita daga aljanna kana cikin kaskantattu ina fata an gane ya ce wa inna alaika la'anata ila din na kuma tsine maka harran tashin kiyama to madadin ya tuba ya nemi gafara ya ce rabbi an zirni ila mai ba a suna ya Allah to a ɗan tsawaita rayuwana kan na mutu da wuri saboda mu ja daga kaga caɓewa kenan madadin ya kuka ya nemi gafara Allah ya tsine mishi albarka shi ba wannan bane ta dame shi a yanzu abin da yake bukata a dan tsawaita ran shi wa shi da annabi adam su buga da zuriyar shi kuma har ya ce wa Allah wa fabi ma aka waita ni tun da dai ka tabar da ni laqa udanna lahum siratakal mustaqim sai na batar da su daga kan hanyar kamar daidaiciya abin da kake son ƴaƴan annabi adam ba za su yi ba yayi ta kawo da hujjojin shi Allah ya ce je ka innaka minal munzarin ila yawmil waqtil ma'lum an tsawaita rayuwanka har zuwa wani lokaci sananne shine ranar da za a yi busa na farko kenan a wannan ranar shi ma zai mutu to kaga a wannan gaban shaidan taɓewa da halaka ta tabbata akan shi Allah sai ya ce da shi shaidan ya ce wa Allah fabima agawaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ugwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin shi da kanshi ya ce amma fa bayanka wanda ka keɓe wannan kan ba yanda na iya da su shi sa Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittabaka min al-ghawin wa inna jahannama la mu'iduhum ajma'in laha sab'atu abawabin li kulli babin minhum juz'un maqsum to anan sai mu koma cikin dai wannan har yanzu da Allah ya ce wa idh qulna lil mala'ikati tisjudu li adam mala'iku ku wa annabi adam sujjada to wannan sujjadan wace irin sujjada ce malamai sun yi magana guda uku magana ta farko malaman da suka ce kawai su je su gaishe shi ne ba su jira za su mishi a sa goshi a ƙasa ba ita ce magana ta farko magana ta biyu malaman da suka ce a'a sujjada za su yi amma Allah za su yi sujjada annabi adamu kamar alƙibla ne kawai kamar ɗakin ka'aba ne in za mu sujjada ina muke kallo ka'aba ita muke wa sujjada Allah ake wa suka ce shine abin da ake nufi magana ta uku malaman da suka ce shi din za su yi sujjada ina fata an gane qala ibn usaymin rahmatullahi alaihi imam ibn usaymin a cikin tafsirin shiga abin da yace karkashin wannan matsala sai ce qala ba'dhum wasu malamai sun ce sujudu tahiyatun kawai sujjada ce ma'anan ta gaisuwa ba sujjada sa goshi a ƙasa ba yace walaysa sujudan alal jabhati ba sujjada ne na sa goshi a ƙasa ba ƙalu zalika firaran min kaunihi sujudan alal jabha sun faɗi wannan ne kawai don su kaucewa an yi wa wani sujjada an sa goshi a ƙasa li'anna sujuda alal jabhati la yasihu illa lillah domin sujjada a sa goshi a ƙasa baya inganta sai ga Allah shi kaɗai shine hujjar su Uthaymin yace walakin allazi yajibu alaina sai dai abin da ya zama wajibi a kanmu an na'khudha al-kalama ala zahirihi kawai mu rike wannan magana a zahirin qur'ani usjudu li adama ba wani tawilin da zaka yi ku wa annabi adam sujjada ina fata an gane yace wa naqulu sai mu ce al aslu annahu sujudun al jabha asalin abin da ya faru sujjada ne a sa goshi a ƙasa wa idza kana imtithalan li amri llahi lam yakun shirkan in ya kasance zartar da umarnin ubangiji ne ba shirka bane ba, ne ba. yanzu Allah ne ce a yi kun fahimci wani abin da kyau yanzu suna zartar da umarnin ubangiji ne sai sake ya ce a ƙarƙashin wannan kama an na ƙatalan nafsi bi gairi haƙƙin min ka ba irin zunubi ya ce ai kashe rai ba da haƙƙin shari'a ba yana daga cikin ka ba irin zunub haka ne ko ba haka ba ka kashe mutum ya halatta haramun ne sai ce wa idza waqa imtithalan li amrillah kana ta'atun min ta'ati amma in kashe mutum ɗin umarnin Allah ne ɗa'a ne daga cikin yau Allah ɗa'a ina fata an gane shi yasa aka tambaye Dr. Amal biyu ke Allah mishi rahama irin yan bokon nan wanda ba su da addini amma yace akramakallah me yasa musulunci ce a kashe tsaka me dalilin kashe tsaka dabba ce ba te komi ba ka san su da iya misalai eh you know ba abin da ta yi innocent dabba sai Dr. Amal ya ce mishi Allah ne ya ce mu kashe ta inda Allah kai ya ce mu kashe kai ba sai mun kashe ka imtithalan li amrillah kawai to shine sai ya ce zartar da ubannin ubangiji ko da kisa ne ya halatta ya ce fa inna ibrahim al-khalila alaihi salatu wassalam annabi ibrahim khalilur rahmani umira bi dhabhi ibnihi famtathala li amrillah ya ce aga annabi ibrahim an umarce shi ya yanka dan shi annabi isma'il ya kuma zartar da umarnin ubangiji kisan kai ya halatta ai shi ma ba abin da ya mishi amma Allah ne kawai ce yanka shi ya kira shi ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur ma za tara ya kai dana na fahimi mafarki na ga cewa na yanka ka me kake gani to me shawara in kai ne me zaka ci to shi dan shi ma annabi ne ya san mafarkin annaba kuma wahayi ne ba sa mafarki kawai da dadin bacci in sun ga wani abu a mafarki Allah ne ya ce su aikata wannan abu sai ya ce mishi ya abatif almatu umar satajidini insha Allah min asabiri ya baba aikata abin da aka umarce ka da shi za ka same ni daga cikin masu haƙuri Allah ce falamma aslama wa tallahu lil jabin a lokacin da suka miƙa wuya suka sallama ya kwantar da shi zai yanka wana da yana hau an ya ibrahim kad saddaqata ru'ya ina fata an gane inna kazalika najzil musinin ya ibrahim sai ga kira daga sama malaka jibrilu ka gaskata umarnin ubangiji mafarkin da kai gaske ne kuma ka gaskata sai Allah ce wa fadainahu bi dhibhin azim muka fanshe shi da ainihin dhibhin abun yanka azim mai girma wannan ya faru ne fa a makka wannan kissan idan ka je mina daga cikin jifan shaidan da ake wurare guda uku nan a lokacin da annabi isma'il ya sallama uban ma ya sallama annabi ibrahim da ya taho da shi ya fito da shi daga garin makka aka zo mina wajen jamratul aqaba sai shaidan ya fito ya za ka yanka ɗanka baka da hankali ne kaza kaza yaro karami sai ya ɗau dutse ya jefi shaidan ina fata an gane sai gudu shine ya koma can jamra ta biyu kenan sai ya sake tsayawa a wurin ya sake mishi magana ya sake yanka yaro karami ba abin da ya yi ya sake bi shi a guje da dutse kuma ya jefe shi sai ya fito a can jamratul sugura ina fata an gane sai ya sake bihi can ma ya sake ya si ya san shaidan ne ba wanda zai hana shi aikin alkhairi in ba shaidan ba to daga nan na uku ne bai sake fitowa ba ya zamo shari'a har tashin duniya ana jifa a wannan wurin ina fata an gane to shine anan ibn usaimin yake cewa a lokacin da annabi ibrahim ya zartar da umarnin ubangiji walamma ta haƙaƙa muradullahi ta'ala min al-ibtila'i nusikal amru wa rufi aljarhu a lokacin da ya zartar da umarnin ubangiji sai aka shafe wannan umarnin aka ɗauke mishi wannan nauyin da aka ɗora mishi an gane ko to abin da ke so ya nuna anan shine duk abin da Allah ya ce ayi in dai shi ya ce ayi to ibada ne Allah ne ce kar ayi wa kowa sujjada sai ni shi Allah kenan amma sai ce to wannan kuma sa yanzu umarnin Allah muke zartarwa kun fahimci wannan abin da kyau to shi sa sujjadan da mala'iku suka annabi adam sujjada ce ta sa goshi a ƙasa yadda annabi ibrahim kisan kai haramun ne amma da allah ce yanka ɗanka ya je kuma zai yanka har sai da allah ya dakatar da shi an fance wani abin da kyau wannan shine amsa daga cikin wannan magana sai malamai suka ce a wannan gabar da allah ce ku yi wa annabi adam sujjada fasajadu illa iblisa duk mala'ikun sun yi sai iblis ne bai yi ba to shi iblis din shaidan yana cikin mala'iku ne ko baya cikin su dan an ce mala'iku ku yi sujjada sai gaba ɗaya suka yi illa iblisa ina fata an gane suka ce illa iblisa nan wannan almustasna ne al-istithna al-munqati ba muttasil ba shi iblis baya cikin mala'iku abin da ke faruwa shi yana zama ne a cikin su Allah ya yi aljanu a ban ƙasa suka yi sabo suka zubar da jini Allah ya halakar da su gaba daya ya zamo shi din ya zamo salihin bawa sai aka ɗauke shi yadda aka ɗauke annabi isa daga ƙasa aka yi sama da shi haka aka ɗauke iblis shi ma aka yi sama da shi a lokacin ba halicci ma ɗan adam ba wannan ne yasa da Allah ce zai halicci wani halitta a ban ƙasa mala'iku suka ce kaman ya za ka halicci wanda zai sabon Allah ina fata an gane وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك to in ba wani abu ya faru ba ya kai suka sani da Allah ce zai halicci annabi Adam suka ce za halicci wanda zai je ya sabo a ban kasa ya zubar da jini ayi kaza ayi kaza saboda sun ga abin da aka yi na a baya ina fata an gane wannan shi da abin da Abdullahi bin Abbas ya faɗa an roito daga wurin shi malamai suka ce wannan magana ce ta gaibu ibn abbas ba zai yi ta daga kan shi ba ya jina daga wurin annabi ina fata an gane to karkashin wannan malamai suka ce da iblis baya cikin mala'iku yana cikin aljanu amma tun da yana cikin su kamar a ce a taron nan ne sai a ce ku yi abu kaza sai ka ce ani ba dan fantani bane ba zan yi ba kun gane wannan abin da kyau to aka ce umarnin ya shafi duk wanda ke wurin ne amma an kira sunan mala'iku don sunan agalabiya su suke da rinjaye ina fatan fahimci wani abin da kyau Allah ya ce a fatattakhidunahu shin za ku riƙi shi shaidan ɗin wa zurriyatahu auliya a matsayin sh- abun ƙauna a matsayin waliyi da shi da zuri'an shi min duni ko ma bayan ni wa hum lakum adu alhali shi shaidan ɗin makiyinku ne bi isa na badala Allah ce bi isa badalan tir da irin wannan musaya lizzalimina wanda azzalumi suke yi wajen canja kaunan Allah su kaunaci shaidan wajen canja yi wa Allah da'a su kuma saba wa Allah subhanahu wata'ala na ga lokaci ya cin mana nan ya kamata mu tsaya za mu tashi a cikin wannan ayin gobe insha Allah abinda muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa ya gafarta mana a muna tare da baki da suka shigo mana yanzu ga officers ga oganoma ga kuma malam umar ga malam abdallah duk suna cikin masu ba da gudunmuwa a nan garin na harkokin addini a wurare daban-daban a cikin barikin sojoji da ma ba barikin sojoji din ba muna godiya da wannan ziyara allah ta'ala ya saka da alkhairi allah ya sa a cikin mizani a waɗannan sojojin muna alfahari da su kware da gaske musamman ga wanda ya san gudunmuwan da suke bayarwa addini a cikin bariki ina fata an gane suna da abubuwa da yawa wanda da ce akwai lokaci da sai ambata wanda na bada labarin malam abdullahi a masallacin miyati irin gwagwarmaya da ya a maiduguri a wajen assasa makaranta na karantar da al'umma wanda yake suna bukatan su fahimci addini bayan aikin kuma an ba da lokaci na karantar da mutane wannan ba karamin jihadi ba ne ba ya dawo gombe kuma dai an ci gaba musamman wannan wurin da ke maidugurin shi mala umar sun sha zuwa ina fa na ce ni da an zan iya zuwa wurin nan kuwa dan ba cikin maidugu can wani gari ne fulka can wajen goza ko ta asalin battle area din kenan ina fata an gane to Allah ta'ala ya kara albarka a rayuwa Allah ta'ala ya bada lada za mu buƙaci ɗaya daga cikin sai mana addu'a insha Allah akwai wani sanarwa babu ko na'am mal abdullahi na bari ya zura na araba kowa miƙa mishi
أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أما بعد يوم السلام عليكم wa alaikum salam wa rahmatullahi.
na yi farko na fara da irin wannan mukaddama kamar mai wani nake yi addu'a amma before da in ji bature ba an gari ba zai dan ba da godiya mika godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara fuskokin masu albarka a nan wajen sauraro wannan tafsiri na doctor Ah, wallahi mun zo ah, especially saboda ɗaukaka kalmar Allah sauraron ɗaukaka kalmar Allah da kuma saboda duk sannan ina fara cewa Allah ya kara yalwata shi da ilimi mai albarka Allah kuma wato ya sanya ma rayuwarsa albarka ya kara sanya ma rayuwarsa ke kari muke nema albarka tana da tattare da shi sannan a wannan masallaci ba za mu gushe ba muna mika godiyarmu ga shi wannan mai masallaci alhaji na fi sani kan mai zare kawai na wannan ban san sunan da Allah ya haƙuri Eh, hakan ma yayi.
ko ba haka ba Eh, zare.
layi muna mun jima muna mu'amala da shi matsayin mu shugabannin wajen harkar addini kamar yadda doktor ya yi mukaddama ko kuma mukaddima lalle mun taɓa zuwa mukan same shi one in one in wani taimako na addini ya ta- ya taso ni ba zan gushe ba ina da tabbatar da wato miƙa godiyar mu zuwa gare shi da irin shi ma jajircewa ta wajen ɗaukar kalmar Allah da kuma taimakawa ɗaukar kalmar Allah Allah ya kara ma dukiyarsa da rayuwarsa shi ma albarka Allahumma layi ina murna akan haka to lallai kamar yadda kuka ci da muka sani mun zo muna da shugaba amma dai farko yanzu mun zo ne nan gaba insha Allah wani Allah za mu taho tare da shugaba lallai ga jagora wato a kasa da ni yake amma lallai shi ma jagora ne sosai mun ji dai abin da ya assasa a can afirka na lokaci muna nan a gombe shi ne ido na shi ne kafa na shi ne kome wallahi shi ma wato yaro da gari abokin tafiyar mu ta kowane bangare Mm.
ina alfahari da shi sosai yawa saboda haka alhamdulillah nan zan sa insha Allah doktor na gode da damar da Masha ka Allah bani jazakumullahu khairan Allah ya tabbatar da wannan bukokin mu a- a a cikin aljanna Amin ya Rabbi, Allahumma.
Daud Allahumma amin wannan azumi wannan wata mai alfarma Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za a kanta su daga shiga wuta zuwa aljanna Amin.
wanda za a musu gafara da rahama Allahumma amin dukkan albarkun da suke tattare da wannan wata Allah ya sa damu da su.
Amin ya Rabbi.
Allah ya iyalan mu gaba ɗaya.
Amin ya Rabbi.
Allah kuma ya nufe mu da ganin karshen sa amin bayan ganin karshen sa cikin alkhairi da zaman lafiya da kwanciyar hankali amin Allah ya kai mu da ganin na baɗin baɗaɗa lafiya amin ya rabbi Allah ya ba mu zaman lafiya a Amin.
Najeriya amin musamman Gombe khasa amin Allah ya tabbatar da tara ma jagororin Gombe albarka Amin.
da kyakkyawan jagora kuma mu ma mabiya Allah ya ba mu ikon Amin.
yin da'a gwargwado amin ya rabbi آمين آمين.
واستبدل دائما وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين amin اللهم انا نسالك ايمانا صادقا وعلما آمين.
نافعا ورزقا واسعا آمين.
وقلبا خاشعا ولسانا ولسانا ذاكرا آمين.
وبدنا صابرا وتوبه قول الموت ونصيبا وبقيه بعد الموت آمين.
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما آمين.
اسررنا وما اعلنا آمين.
وانت اعلم به منا اللهم آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
اللهم أحسنا عافية أمورنا آمين.
اللهم أحسن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وسبحانك آمين.
اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم wa alaikum assalam wa rahmatullahi